ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 28 ga watan rabiul akhir shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 20 daidai ga watan goma shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifati salah wallafar al-sheikh muhammad sali al-usaimin alaihi rahmatullah don wa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata malam ya gama mana bayani ne akan abin da ya shafi sujjada al-hay'atul fi'liya lis-sujud siffar sujjada a aikace kuma alhamdulillah mun karanta gabobi da malam ya rubuta a cikin littafi kusan guda goma sannan muka biye shi da kuma aikatawa a aikace wanda na san insha Allah ta'ala dukkanin mu mun kalla abin da muke daidai mun ƙara tabbata akan sanar kuskure kuma sai mu gyara insha Allah ta'ala malaiti alhayatul qawliya lisujud za mu tashi abubuwan da ake faɗa idan an yi sujjada malaiti na farko ya qulu fi sujudihi masallaci zai faɗa a cikin sujjadarsa subhana rabbiyal a'la يكررها ثلاثا أو أكثر كما يشاء إلا الإمام فلا يزيد على عشر مالتي مثلا ذكرت سبحان ربي الأعلى زي تميمي تاتا قوم بدا أكو أو أكثر في يدهك كما يشاء كما يجا يقداما yanayin yadda kake so sujjada ka tai tsayi ka jata to yanayin yadda za ka yi ta maimaita subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la babu laifi ka karanta sau 30 40 duk yadda ka ga dama yadda kake so su da ka ce tsayi musamman idan sallah ce da ake so a tsawaita ta kwarai kamar sallar dare babu laifi sai ka karanta da yawa amma sai malai sai illa imam sai dai limami wanda yake jan mutane sallah akwai jama'a bayansa shi sai yayi la'akari sai ya yi mura'ati na halin waɗanda suke bayansa sai malai ce a shawarce wannan ba nan ne daga alƙur'ani ba fala ya zido ala asha to kada ya ƙara daga goma ina fata an fahimta wannan ba nan ne na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce kada mutum ya wuce goma ba a'a malam abin da yake gani shine kamar idan kai guda goma to yanayin kamar shine adadin tsayin da baka takura ma mu can can ba amma idan ya wuce goma zai iya kasance akwai takura ina fata an fahimta don kuwa kamar yadda na faɗa a lokacin da muke bayani game da azkaru ruku zikirar ruku cewa limami duk lokacin da kake jan mutane sallah idan kai sujjada ko kai ruku ka sani cewa kai limami kana raga ma mun ka tafiya dan wannan shine ka'idar sallah kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai na ibada wacce take ta shafi sallah lallai limami shi yake riga mamuyin aiki lokacin da ka riga shi yin aikin sujada kuma zaka riga shi fara mai tasbihi dan uwa haka ne to lokacin da ka riga shi fara tasbihin nan zaka yi guda uku su kuma a lokacin wani yana ɗaya ko yana biyu to kaga idan ka ce da kayi guda uku zaka ɗago zaka samu wani shi ɗaya zai samu yi ko biyu zai samu dama yi shi sa ka ce kai a matsayin da limami sai ka tsara ya kashin sai kayi biyar ko bakwai ko tara ko goma ina fata fahimta yawa domin ka ba su dama su ma su yi cikakkiyar sujjada da kuma azkar da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yusabbihu bismi rabbih al'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana tsarkake Allah madaukakin sarki da sunansa wanda yake madaukaki fi sujudi a cikin sujjada tabbata anhu zalika hakan ya tabbata daga gare shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala yace abu na biyu yadifu ila zalika ma warada babu laifi mutum sai ya ƙara akan abin da ya karanta na subhana rabbiyal a'la ko kuma zai iya ƙarawa wani lokacin ya bar subhana rabbiyal a'la sai ya karanta ma warada abin da ya tabbata abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma lai maka raje ma sabaka fi afkari rukui koma ka duba abin da muka gabatar na zikirai na ruku da muka kawo a baya galibi duk zikiran da muka kawo waɗanda ake karantawa a cikin ruku kamar yadda muka karanta a lokacin zaka ga ana karanta ta a cikin min a cikin sujjada subhana rabbiyal azim wancan wannan kuma subhana rabbiyal a'la shi sa sai bambanta maka wannan shine akwai bambanci wannan zaka ce subhana rabbiyal azim ruku'u kenan shi kuma wannan idan kai sujjada zaka ce subhana rabbiyal a'la wannan zaka ce tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji na al'azim wanda kake mai girma idan kai sujada kuma sai ka ce subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji wanda kake madaukaki malam zai yi maka bayani akan me yasa ake cewa subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u subhana rabbiyal a'la a cikin sujada gwargwadon fahimtarsa da abin da ya kalato na istinbadi a cikin abubuwan da suka tabbata مالتي وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إمام مسلم الله ما أكين سركي ما ترها ما يفتد حديث لك صحابي أبو هريرة الله كان مسير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده yace hakika manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana faɗa a cikin sujjadarsa Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu وأوله وآخره وعلانيته وسره معنى تيك آرى مكبايا مؤنسان سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوهم قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تورسو duk waɗannan zaka karanta su a cikin ruku'u zaka karanta su a cikin me sujjada to wannan wacce malam ya kawo ita a cikin sujjada kadai ake karantawa shi sa kaga malam bai kawo ta a cikin me ba a cikin azkar ruku ita wannan wacce muka karanta yanzu addu'a ce ko zikiri ne na sujjada kadai idan kayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan ce Allahumma ighfirli dhanbi kullahu ya ubangiji ina roƙonka gafarta min zunubai na dukkan ko ɗaya ka baki Allah ka gafarta min malai ce kullahu gaba ɗayan su diqqahu wa jillahu ƙananan su sune diqqahu ɗan ƙanana ƙanana wa jillahu da kuma manya manya gaba ɗaya ma'ana kaba'iruha wa sagairuha ke ƙananan zunuban da manya ya ubangiji ka gafarta mu wa awwalahu ya ubangiji gafarta min zunubaina na farkon waɗanda na fara yi wa akhirahu da na ƙarshe da zan yi duk tattara mun har ka tattara farko da ƙarshe kenan da abin da ke tsakiya to gaba ɗaya kana wa Allah madaukakin sarki magiya da godo Allah ya gafarta maka su gaba ɗaya wa alaniyatahu ya ubangiji gafarta min zunubaina da nayi a fili ƙarara mutane suna gani wa sirrahu da kuma zunuban da nayi a koyi wanda babu wanda ya gani da gani sai Allah duk Allah madaukakin sarki ya gafarta mana yawa to wannan addu'a ce da Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karanta ta a cikin sujjada mai da hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim kitabus salati babu ma yuqalu fi ruku'i was sujudi fa'idatun malam sani yace ga wata fa'ida tasbihur ruku'i yaqulu fihi al-insan malai ce dan ka kalli tasbihur ruku'i da kyau za ka ga abinda mutum yake faɗa masallaci yake maimaitawa a cikinsa shi ne subhana rabbiyal azim wannan addu'a mutum yake faɗa wa tasbihu sujud amma aka kalle tasbihi na cikin sujada kuma sai aka samu bambanci sai aka samu bambanci ya kula annabi kan ce ko masallaci kan ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kuma la ta al-hikmatu fi at-tafriq bayna hadha wa hadha zahiratu hikmar da ke cikin bambanci tsakanin subhana rabbiyal azim a cikin ruku subhana rabbiyal a'la a cikin sujud yace abin nan bambancin da ke cikin su bayyinun baina hadha wa hadha tsakanin wannan da wannan zahiratu bambanci ne da yake a bayyane ar ruku idan ka kalli ruku da kyau zaka ga inhaqul lillahi ta'ziman lahu dukawa ne durkusawa ne kake wa Allah subhanahu wata'ala ta'ziman lahu dan girmama Allah madaukakin sarki wannan ruku'in da za a yi kai dora hannayenka akan gwiwinka ka duka ai girmamawa kake Allah madaukakin sarki ko shi sa aka ce in dai mutum ne dan uwanka kada kai masa irin wannan babu kyau haramun ne kowane ne zaka gaishe shi kai masa ruku dan wannan fata fahimta da saboda Allah madaukakin sarki da ya halicce ka wannan mukamin sa ne shi kada ake yi wa idan mutum yayi ko da sunan bauta wannan kafirci ina fata an gane uwar an mutum yayi da sunan bauta amma mutum kawai da sunan gaisuwa ko wani abu wannan haramun ne ba daidai bane saboda haka ana girmama Allah maɗaukakin sarki ne da me ta hanyar ɗora hannayensa akan yau ka durƙusa masa malai ce huwa fi'ilun in ka kallace ka ga durƙusawa da mutum yayi wannan an aiki mutum ya aikata ko aiki yayi da me daga bansa fa iza qulta sannan bayan ka durƙusa din kuma sai ka ce subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji na mai girma fa huwa qaulun wannan kuma abin da ya fito daga bakinka shi menene shi furuci ne shi faɗi ce magana ce fatakuna mu'azziman lillahi bil qawl wal fi'l sai masallaci a lokacin ya kasance ya girmama Allah madaukakin sarki ta hanyar aikin sa shine wannan durkusan da yi wa qawlin da kuma ta hanyar fadin sa shine fadin sa subhana rabbiyal azim dan wannan ba ta fahimta ka ka girmama Allah madaukakin sarki da aikin ka ta hanyar ka duka masa wa fi'l da wa qawlin da kuma ta hanyar cewa subhana rabbiyal azim hadha muna sabatun azima ma ce wannan wani abu ne da ya dace kuma mai girma a lokacin da ya dace a yi shine ka girmama Allah madaukakin sarki ta hanyar fadin ka ka girmama Allah madaukakin sarki ta hanyar me ta hanyar maganar ka kamar yadda ka san a soja idan soja ya zo ya samu dan uwansa soja wanda yake gaba da shi sai ya girmama shi da aiki kafin ya gaishe shi baki ba haka bane sai ya tsara masa tukunna go wannan tsara wanda yake dora hannunsa haka me yake nufi girmamawa a wanda yake na gabansa sannan sai kuma ya gaishe shi za su gaisa sai ba shi hannu ce ina kwana ko abin da ya kamata ka amma dai wannan abin shi walillahi masalul a'la to kaga mutum in kai masa haka kai masa abin da yake girmamawa a gare shi to Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta da ka girmama shi da magana ka da aikin ka ina fatan fahimta yawa to wannan ruku'u kenan sai malai ta asujudu in ka kalli sujjada ita kuma zillul lillahi kaskanci ne da bawa yake nuna zuwa ga wanda ya halitta shi da Allah madaukakin sarki mutum ya nuna cewa shi ba kowa bane shi a gaban Allah madaukakin sarki ba shi da wani katabus ba shi da komai Allah madaukakin sarki shine sama shi sa sai ga mutum ya faɗi duk wani abin da yake ji da shi a cikin sa ya dora shi a ƙasa ba haka bane shine zullu lillahi kaskanci ne mutum ya nuna ga Allah madaukakin sarki ثم التي تضم الشراف ما فيك وهو الوجه مع موضوع الأقدام في الأرض سيكا كاكورا الشراف ما فيك ما في جرمة da abin da mafi girman abin da ke tattare da kai mafi girman abin da kake so wa huwa alwajh ita ce fuska zaga duk cikin mutum babu abin da mutum yake ji da shi kamar fuska shi sa kaga ko bugun mutum ake san idan aka kawo masa bugu ina yake karewa haka yake da wahala ga ana duka mutum yana haka amma ina fata an fahimta sai dai ga yana haka yana kare fuska saboda fuska ita ce ashraf ma fil insan mafi girman abin da ke tattare da dan adam in aka yi wa mutum rauni a fuska ko abin da ya kamata haka to Allah hanta shi Allah hanta shi shi ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi hana duka hatta a fuska wala wala tuqabbi wala tadribu alwajha kada a dake fuska to sai mutum ya dora fuskar sa ƙasa malai ce fi mawdu'il aqdam fil ard a gurbin da mutum yake dora kafafuwansa inda kake takawa ƙasa kenan kake dora kafarka to nan kuma sai ka dora fuskarka dan wa ka dora fuskarka a lokacin dan Allah subhanahu wataala wa hadha wa hadha sufulun wa nuzul wannan yace wannan malai ce wannan kuma abin da kanka kalla zai kaga sauka ne kaskantar da kanka kai ka nuna kai ba kowa bane shine suful fa yunasibu an tuthni ala Allah azza wa jalla bil ulwi to a lokacin kuma an ka kalli matsayin da kake ciki sai kaga abin da yafi dacewa shine ka yaba Allah madaukakin sarki da daukaka kai a kasa kake kuma Allah madaukakin sarki madaukaki ne shine kai ka kaskanta ka dora komai naka a kasa Allah subhanahu wataala fa yana saman saman ka dan wannan fata an fahimta malai ce to wannan ka kalla ya dace da matsayi ka annama ta kulu kamar abin da bawa yake cewa shine ana abdun nazir ni bawa ne da nake a kasa na sauke kaina na ajiye kaina a gaban Allah madaukakin sarki wa anta ya rab rabbun ali ya ubangiji na kai kuma kai ne ubangiji madaukaki wa nahnu na'lamu malace kuma mun riga mun san cewa anna uluwallahi subhanahu wa ta'ala hakika ɗaukakuwa ta Allah subhanahu wata'ala uluwun zati wa uluwun wasafi ɗaukaka ce ta zati ɗaukaka ce kuma ta tawassafawa ta siffa abinda ma nake nufi da wannan shine Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ta ko'ina ɗaukaka ta zati in aka ce ɗaukaka ta zati Allah subhanahu wata'ala zatinsa mai girma ya ɗaukaka ya rabu ba'inun an khalqihi ya rabu da bayinsa Allah madaukakin sarki yana saman sammai bakwai shine abin da ake nufi a amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur yanzu kun amince wanda ke cikin sammai ma'ana man alal ardi wanda ke saman sammai to shine abin da ake nufi shine ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki ar-rahmanu alal arshi sawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshinsa wannan uluwun ne zaci ɗaukaka ce ta zaci dukkanin bayan Allah maɗaukakin sarki a ƙasan Allah sai Allah maɗaukakin sarki yana sama mafi girman halittar Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya alal itlaki girma na hajami na jiki shine al'arshin Allah maɗaukakin sarki babu halittar da take al'arshi girma kamar yadda muka faɗa kwanakin baya dan wannan wannan duniyar ta mu gaba ɗaya duniyar mu gaba ɗaya idan ka dunkule ta ta ɗauko sammai bakwai su ma ka dunkule su duk da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu gaba ɗayansu ka dunkule su ka jefa su a cikin al'arshi kamar ka samu wani ɗan ƙwandala ne ka jefa shi a wani ƙaton fili ya za a gan shi to haka hakan abar yake yan uwa dukka wannan duniyar tamu da girmanta da sammai ɗaya biyu bakwai da duk abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya ka dunkule suka ture sai ka jefa su a cikin alƙarshi to kamar ka samu wani tafke ke katon fili ne sai ka samu wata kwandala sai ka jefa su sai ka jefa ta a to haka girman yake ina fata ku yi to al'arshi shi ne saman halittun Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya to ubangiji maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshinsa daidaito da ya dace da matsayinsa da mukaminsa subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta to shi ne abin da ake nufi Allah maɗaukakin sarki baya haɗe baya tare da halittunsa kamar yadda suke faɗa kamar yadda na sha maimaitawa masu cewa Allah yana ko'ina ‘yan uwa wannan kuskure ne Allah baya ko'ina ilimin Allah yana ko'ina haka ne ƙudurar Allah tana ko'ina hikimar Allah tana ko'ina amma zatin Allah arrahmanu alal arshi sawa kamar yadda shi Allah da kansa dai fi kowa sanin kansa da kansa ya faɗa saboda haka Allah madaukakin sarki ya daidaita kamar wannan shine uluwun uluwun zati daukaka ta zati Allah baya tare baya tare da bayan wannan akwai kaskantarwa akwai rashin ladabi ga zanubin Allah madaukakin sarki ta ce Allah yana tare da halittunsa Allah yana koyi wannan ba daidai bane na sha mai tamana wannan ba aqida ce ta musulunci aqida ce ta jamu dan safwan jamu dan safwan kuma shine mutum na farko da ya fara inkarin siffofin Allah gaba ɗaya yace duka Allah ba shi da siffa ya korewa Allah siffofi gaba ɗaya wanda da yawa daga cikin malaman musulunci sun kafarta jamu dan safwa da yawa kaga me me yi ma zafi karin dauko aqidar jamu dan safwa kana kawo cikin addinin musulunci kace Allah yana koyi ba daidai bane na ga muku cewa koda a sha'ira da ake bin mazhabin ake bin mazhabin sa aqida galibi a kasashen mu to za ga aqidar su ba Allah yana koyi na bane aqidar su shine Allah baya koyi Allah ba ya masa makari su haka suka ce ba a yi wa Allah gurbi kada ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi saboda ka ce al'arshi ai al'arshi guri ne to kai wa Allah makani to ya ga maka ba wa Allah makani tunda Allah ya ce ar-rahman ala arshi sawa ina fata mun fahimta kai ka fi sanin kai antum a'lamu amillah ku ne kuka fi sani ko Allah wa ya kamata ya bayani Allah madaukakin sarki ku ne ko Allah da kansa Allah ne da kansa ya kamata ya bayani kansa da kansa to Allah ya ce ar-rahman ubangiji mai rahama ala al-arshi akan al-arshi istawa ya daidaita to ka gaya fasarar da kai ba wannan ba in dai ba tawili za ka ɗauke ma'anar daga yadda take kamar yadda suka suka ce wani istaula ya mamaya kaga wannan ai ba daidai ba in ka ce ya mamaya ai kamar fan ƙarfi kenan an an kwace ku Allah ku ya wuce fan ƙarfi subhanahu wata'ala to raka wato in ka kalli mazafi na aqida dan uwa zaka ga zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali shine ka fassara aya yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa suka fassara ta ka tafi akan aya yadda sahabban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabban suka tafi akan wallahi sai ka tsira amma duk wani kwana-kwana da wani abin sai ka ga karshe dai ka kasa nutsuwa kuma sai ka dawo nan din dole Allah ya samu dace uluwin wasafi daukaka kuma ta siffa shine siffar Allah madaukakin sarki madaukakiya ce tana sama da siffar dukkanin bayansa Allah madaukakin sarki mai girman sha'ani ne a cikin zukatan bayansa bayan Allah suna gani babu wani da yake da matsayi yake da daukaka kamar Allah madaukakin sarki ulum wasafi kenan to Allah madaukakin sarki madaukaki ne da zatin sa madaukaki ne kuma ta hanyar siffanta shi kuma ne amma ulul zat amma abinda ake nufi da ulul zat fa inna Allah ta'ala fawqa kulli shay'in bi zati kadiba malai ta kin Allah madaukakin sarki yana saman komai bi zatihi da zatin sa subhanahu wa ta'ala asani nabi al-ulul wasafi daukaka tawassafawa ai inna wasafahu haqiqa wasafa siffanta Allah madaukakin sarki mutadamminun li a'la al-awsaf ya kunshi siffanta shi da maɗaukakan siffofi wanda bayan sa ba da irinta saboda Allah maɗaukakin sarki laisa ka mithlihi shay'un ne wa huwa samiul basir ina fata fahimta Allah maɗaukakin sarki ba wani abu da yake kama da Allah maɗaukakin sarki yake irin Allah maɗaukakin sarki babu shi shi yasa zuciyarka dan uwa bari ga maka wani abu zuciyarka kada ka bari ta fara maka tunanin cewa ga yanayin yadda Allah yake in ka fara aka zuciyarka ta fara raya maka abin da yake sabo ne sai ka sauri ka kauda wannan tunanin ka isi ibadi saboda Allah ya riga ya ya gama maka bayani ya ce laisa ka mithlihi shay'un ba wani abu da kai ka sani ko kwakwalwarka ya ta darsa maka ko zuciyarka za ta yi tunanin sa da yake irin Allah an fahimta yawa ba Allah madaukakin sarki ya gama maka bayani ba to me za ka rika kawo wani abu cewa to Allah iri kaza ne da sauransu a'a wannan tunanin ma laifi ne kawai kawai duk abin da aka faɗa aka ce Allah madaukakin sarki yana da shi to ka ɗauka ba irin naka bane ba irin na wani abin da ka sani bane kwata kwata Allah madaukakin sarki shi ya san yadda nasa yake bai so ka sani ba shi sa bai gaya maka inda Allah madaukakin sarki ya ga dama yadda ya gaya maka sauran abubuwa da sai baka wannan amma tun da bai so ya gaya maka ba sai sai maka shi Allah madaukakin sarki ya samu dace مالك ولله المثل الاعلى لقوله تعالى سوى فدم الله مكين سركي بيت ولله المثل الاعلى lallai almasal ana alwasafu ai siffantawa madaukakiya ta tabbata ne ga Allah madaukakin sarki wa huwa alaziz lallai Allah madaukakin sarki shine mabuwayi alhakim kuma mai cikakkiyar hikima subhanahu wataala mas'alatu malai ce ga wata mas'ala insanu sajada mutum ne ya sujada wa baqiya alaihi ayatan min hibbihi sai kasance akwai ragowar ayoyi guda biyu da bai karasa ba a cikin hizbinsa da ya saba karanta wani alkur'ani mutum ya saba kullum zai karanta izu biyu ko izu uku to ya fara karatu bai kai karshe ba sauran aya biyu sai lokacin sallah sai ya tashi sai ya shiga sallah to yana cikin sallah da ya sujjada sai ga a'a ai aya biyun da bai karasa ba ga dama ta samu a cikin sujjada kawai bare karasa kayansa shine ma nake tambaya fa qara'ahu ma sai karanta wannan ayoyi guda biyu bisu a cikin sujjada amma hukumu zalika menene hukuncin wannan naqulu ma dai sai mu ci a matsayin bada amsa hadha la yajuz dan uwa wannan baya halatta baya halatta ka karanta alqur'ani a cikin sujjada kamar yadda mun gabatar da wannan a baya ko ba daidai bane laifi ne kai kai sujjada sai karanta alqur'ani ba daidai bane لأن قراءة القرآن في السجود لا تجوز saboda karanta alqur'ani a cikin sujjada ba ta halatta kama anna salata fi ba'd al-awqat la tajuz kamar yadda sallah a wasu lokuta ba ta halatta wato wannan wani abu ne mai mahimmanci da kowane mutum ne kamata ya fahimta yan uwa duk abin da aka ce maka ga yadda addini ya ajiye ka yi to ka yi shi yadda addinin ya ajiye shi ne zaman lafiya ka kuma shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki zai karɓa saboda ai yanzu akwai lokacin da kuka yi sallah ka in kai sallah ma laifi kai haka ne yan uwa ko ba ka bane yanzu misali kamar yanzu yanzu nan bayan sallar asubahi lokacin salatul ishraq bai yi ba sallar da ake idan rana ta kullu lokacin bai yi ba sannan kuma ka riga ka yi raka'atani ba'd al-fajr naka raka'o'i guda biyu da ake yi bayan al-fajr ka yi kayan ka wannan lokaci ne da annabi ya mai a cikin sa nafila in kowa kowa san wannan ko ba a nafila irin wannan lokacin da muke ciki to kawai sai wani ya tashi yake sallah a masallaci duk mana kallon kuma ya raka'atul fajr an yi sallah da shi da limami da komai sai wani mace in kari ce kai ba daidai bane abin da kake yi to wani a gefe sai ce to kana da masallaci babu kyau kenan dan uwa an fahimta yan sallaci babu kyau yan uwa ba sallaci babu kyau ba amma yayi sallah a lokacin da bai ba a so a yi sallah dan an fahimci wannan da kyau to haka addini yake ba galibi wato waɗanda suka ruɗe za su ga suna takuɗa abubuwa guda biyu da sai a rarrabe sai mutum ya yi abin da ba daidai ba sai kai masa magana sai ce wai karatun alƙur'ani ne babu kyau zikirin ne babu kyau hailalan a'a ba zikiri ne babu kyau ba ba karatun alkur'ani ne babu kyau ba ba hailala ce babu kyau ba yadda ka yi ta hai'a siffar da ka yi ta ne annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi bai koyar ba shi ne bai koyar ba kamar yadda sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya samu wasu mutane sun yi da'ira suna ta zikiri da murya daya suna ta zikiri da murya daya kuma suna la ilaha illallah da murya daya haka da sauransu ya musu gane ce kun zo da abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi da sabon sa ban sani shi ne suka ce zikirin ne babu kyau sai ce ba haka nake nufi ba ina nufin hanyar da kuka zo da ita ce ita ce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bai koyar ba dan ka'idar addini yan uwa ka kalla da kyau duk abin da yake alkhairi ne mai kyau ne annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamata ya fara gabata yayi sannan safansa sannan kai ma ka koya yan uwa dan Allah wannan haka ne ko ba haka bane duk abin da yake mai kyau addini haka Allah yake so a yi shi to wallahi a wajen manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi kamata ka fara gani ba a wajena ba ba a wajen malaminka ba ba a wajen wani malamin da ya gabace mu shekara 500 ko 100 kaza ba a'a saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai Allah madaukakin sarki ya aiko yace ka koyi addini daga wajen sa duk abin da ke amsa sunan addini sunan sa addini ibada so kace kai Allah ya karba ya samu lada ka gaya min inda za ka samu lasisi ba daga annabi Muhammad ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka gaya min ina fata mun fahimta yanzu saboda in ka kalli wannan abin da malai kawo yayi kama da irin abubuwan da mutanen mu suke sai mutum ya zo kawai ya kirkiro abu yayi da sunan addini kawai sai ya kirkiro abu yayi da sunan addini kuma kai masa magana sai ya ce wai karatun alqur'ani ne babu kyau zikirin ne babu kyau a duk ba shi ne ba kai yadda kai ne babu kyau yanzu wanda ya zo yi sallah kamar wannan lokacin lada ne da shi ko alaki yan uwa lada ne da shi ko alaki ba na amsa yana tsale alaki ne da shi tare da cewa sallah bai sallah in ka dauke kalmar shahada babu ibada ta sallah amma ya samu alaki me dalili saboda bai yi koyarwar manzon Allah idan da amince shi ƙara tabbata gare shi an uwa ba shi kenan ba to wanne ya kamata ka baka tsira ka dauka duk abin da aka ce maka addini ne to dan Allah a gaya maka yadda manzon Allah ya yi shi tsira da amince tsara tabbata gare shi dan Allah an kaka baka tsira ba ka tsira shi kenan ba wani abin tashin hankali ba rigima ba kaza kawai ni ba zan yi ba sai yadda manzon Allah ya yi kira da aminci tsara tabbata gare shi kenan kawai ka kira Allah ya samu dadi yabo malai sai kamar yadda sallah ba ta halatta a cikin wasu lokuta qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata gare shi sai ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan haqiqa an hana ni da na karanta alqur'ani a cikin ruku'u ko a cikin sujjada amma ruku'u amma ruku'u fa'azzibu fihi rabba azza wa jalla ku girmama Allah madaukakin sarki a cikin ruku wa amma sujudu amma kaga sujada fajitahidu fi du'a ku dage ku nace da addu'a a cikin ta ku ta addu'a kuna roƙon Allah faqaminun ayu sajaba lakum ya kusata yayi daidai da amsa muku wannan addu'ar ta wannan hadisi makaranta shi a baya ai hariyun ayu sajaba lakum ai ya kamata amsa muku wannan addu'ar da kuka yi li'annahu aqrabu ma yakunu min rabbi saboda sujada shine lokacin da mutum ya fi kasancewa dab kusa da ubangijinsa idan ka dora goshinka a ƙasa to ka je dab da Allah madaukakin sarki a lokacin a lokacin sallarka qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun mafi kusancin bawa da ubangijinsa lokacin da yake sallah shine wa huwa sajidun lokacin da yake cikin sujjada ma'ana a sallah gaba ɗaya daga lokacin da kace Allahu akbar ka kabbara harama zuwa assalamu alaikum ba lokacin da kake dab da ubangijinka kuma lokacin da kai sujjada haka Allah madaukakin sarki ya tsara idan kai sujjada to yakan kusanto da kai dab da shi sama da sauran lokuta to shi sa lokacin da mutum ya kamata ya yi ibtihali a lokacin ya mai da hankalinsa ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya zuciyarsa ta fuskanci Allah maɗaukakin sarki ya rinka ya rinka tasbihi cikin girmamawa a nutse subhana rabbiyal a'la yana halarto da abin da yake faɗa sarki ya tabbata ga Allah mafi ɗaukaka kuma kana halartowa Allah maɗaukakin sarki yana fuskanta ka a lokacin sannan sai ka roki duk abin da kake so a lokacin insha Allah da Allah Allah zai amsa maka ina fata mu fahimta yanzu Allah ya samu dace nan zama da kata insha Allah ta'ala gobe za mu tashi lamba ta uku daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye lokacin da yake cikin halin sujjada abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am eh malami ne ce ya je ya yi sallah asubahi a wani masallaci sai ya shigo masallacin da zai kama to kaga ya shigo masallaci ko annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce idza dakala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn ko idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kada ya zauna sai ya salloli raka'a biyu ga kuma wancan harin hadisin da ya haɗa cewa kada mutum ya sallah bayan alfajir ya kullu haka ne ko to ya za a yi kenan sai malamai suka ce idan mutum ya shigo masallaci zai yi sallah raka'a biyu ko da lokacin da aka hana sallar sallolin nafila akwai sallar da ake ce musu zawatul asbab salloli ma'abota sababi su wani abu da yake bujurowa a yi su to su ko lokacin da aka hana ne za ka yi daga cikin sa akwai irin wannan sallar saboda haka ko lokacin da limami yake hudu ba ne ka shigo masallaci za ka yi saboda ka shigo masallaci ba na wajen ba an ga fahimta yan uwa ba na waje ba wanda ya shigo cikin masallaci zai yi sallah raka'a biyu ko limami yana hurba kaga limami ya hukuma bari an gana me an gana hurba ai an tsaka farilla an gana sallah yawa to amma idan ka shigo masallaci to zaka amma idan ta sallah sai kai ka shigo yanzu muna karatu sai ka tsaya gefe sai ka sallaka nafila raka'a biyu ka ka hada da sai kenan ko yawa amma idan ba shigowa kai ba ba ba za ka yi Allah ya samu dace amin na'am نعم ايه تسبيح سبحان ربي الاعلى na gani na gani to duk da dai abu ne da za mu zo nan nasu insha Allah ta'ala amma dai tambayarsa shi ne idan mutum zai yi sujudu sahwi sujada da ake guda biyu idan mutum ya yi rafkano a sallah dan daure masa wannan rafkano da ko to shin yace suna karanta subhana rabbiyal a'la cikin sujada sannan ta dago kuma suna yin tahiyya to ɗaya ya halatta ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba abin da ya inganta shine tasbihi idan kai sujada da mutum sujada ana bi a cikin ta ana yin tasbihi a cikin ta idan sujada sallah ce za ka yi tasbiya a cikinta amma tahiyya shi ne mai tabbata annabi yana tahiyya ina fatan fahimta shi sa idan kai sujudu sahwi idan ka ce subhana rabbiyal a'la ka dauko kai tasbihi tsakanin sujjada da sujjada ta ƙara koma kai tasbihi da ka dauko suka ce min assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ina fatan fahimta ba sai kai tahiyya ba ba sai kai tahiyya ba wannan tahiyya da kai ta farko ta shi Allah ba ku yi sarki ya samu dace Allah ba ku yi Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه akwai dan uwa ko ci da rasul malam Umar muna fata Allah mu ke sarki ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya karbi ayyukan sa lalle mara kuma kuma Allah ya yi ya lasu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kuma zuriya duka da rashin da muka yi dan wannan tsakani muna addu'a muna kamun kafa da sunayen Allah mu ke sarki mafiya kyawu da su kuma mafiya tsarki